إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahadu suna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha shidda ga wata na jumada al'akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da hudu insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na fikin suna na asaidu sabik yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da uku a ƙarshen karatunmu na gaza muna kan almaso alar jabira wani hauya mun zo daidai ina ga wannan ne ko mubtalatul masai na ko mubtalatul masai abinda yake bata shawa da kai akan karan dori ko sparadara ko fulatar dai da abinda ake suka ce ana shawa kan nashi akan wajen masu ganin ana iya shafai ya ce ya butulun masai aljabira yi butulun masai aljabira bin za'iya min makaniya kenan shafa kan jabira abinda yake bata shi bin za'iya min makaniya ka ɗauke abinda ka rihe gabar da kai shafa kanta daga wurin da ka sata aw suqutiha ko kuwa ta faɗi da kanta an maudiya daga wurin da aka aje ta an bur'in aw bara'at maudi'iha ko ma'ana ka warke ne gaba ɗaya ko kuwa wuri biyu ne ko wuri mai ugu inda wannan wurin da taken ita wurin ya warke ma'ana bai buƙatar ta wa in lam tasqut ko da bata faɗi ba matuƙa ka samu lahiya ko da karan yana jikinka to yanzu ba ka dama ka yi shawa dole ka hudda ka wanki magana kenan wannan shi ne bayanin masu ganin ana shawa kan jabira yanzu sabon karatu shi ne wanda kenan bayan masu da jabira talatu faƙidar tahurai sallar wanda ya rasa abin tsarki guda biyu me abin tsarki guda biyu na ruwa ko sa'id wuce ƙasa babu ruwa na arwalla kun babu ƙasa ta taimama wani iya wakana misali mutum iya cikin jirgin sama akan samu haka lokacin sallah zai zo ya huce kana kallo din yadda za ka an baka damar jami'i ta ƙadim ko ta akhir maza ga mutum lokaci a cikin jirgi an kai wasa duka sallar biyun masu gama sallar a zuwan la'asar magarar aisha su huce baka samu damar sauka ƙasa ba misali akan tashi misali zuwa saudiya nan ne kusa cewa ta hiyar awa bakwai sai ka an tashi misali magaraba ba ta yi ba ko daidai magaraba kun ba a sauka can sai bayan sha biyu dare can ko a tashi ne masu zuwa ƙasan cana jirgi sai hiyar awa goma sha biyu a sama ya sauka ba sha biyu zai a sama zungur ka hanyar sauka a ya dan huta kuma ya gaba tun da asuba kuna kan jirgi har magaraba wannan masu tafiya rasha wannan a can haka ne a takaice ba shi bane wannan ne kenan wannan wani mas'ala ce da sananna dai ken duk inda za ka samu wannan lokacin sallah guda biyu kuma zai wuce to ko a jirgi mota irin masu shiga dogon bulagoran nan ko na sahara ba a tsayawa ko wani cikin kurmi ana tsoron a tsaya saboda barayi to shi da Allah kula hali duk inda sallah za ta huce ka gaba daya lokacin da ka zai huce gaba daya azhar ba kai azhar ba rana ta fada kin lokacin da asa zai huta ba kai magarba da isha ba sha biyun dare za ta huce don asalin magana mahi karhin hujja cewa sallar isha tana huciya zuwa tsakiyar dare ka huce tsakiyar dare masu cewa har lokacin asuba tana nan ba lokaci ba nasi bane na sunna fahimta ce ta wasu wanda kuma ta saba wa zahirin nasi gaskiyar magana da ka da kakkabar isharu kai ta har zuwa sha biyun dare ko tsakiyar dare zamu ci to a wani halin daidai inda lokacin sallah zai huce ka baka samu damar sallah ba to dole ka yi sallah a halin da kake ciki da arwalla babu arwalla shi ne zai ma magana ya ka shiga halin da babu ruwa ba ta kuma lokacin sallah zai huta shi ne zai ma magana sai ce man ulima da ma والسعيد بكل حال yusalli ala hasab halihi duk wanda ya rasa ruwa ko kuwa abun as-sa'id mun ce sa'id amri saban kasa dutse ne tsakuwa ce rere ne sa'id ne dole babu ruwan babu abun taimama yusalli ala hasab hali zai salla daidai halin da yake ciki kuma wala i'adata alai bai sake wannan sallah da yayi da babu ruwa ba taimama wannan ko da cikin fikin malikiya mutum zai karanci in ka karanci can kai tahi hatta su tsakanin su malika suna sabanin wani ya ce in ka shiga wannan halin ba ka sallah ba ka sakewa saboda ba ka da abin yin tsarkin wani ya ce a ka yi sallar kuma an ka samu ruwa ka sake wani ya ce a'a ba a yin takurin daman sake ta za a yi wani ya ce a'a sallar za a yi kun ba a sakiya wannan shi ne ra'ayin ashabu cikin malaman malikawa imam ashabu kuma da dun shi imam malik ya ce za a yi arama kina a takaice dai wannan shi ne min nasi karara ra'ayin ashabu cikin malikiya cewa mai ra'ayin za a yi sallar a halin da ake ciki ko ba arama ba shi ne zai kama dalilin da hakan ya wakana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye kuma bai sa ba aka sake kina shine madogara don wancan sabani mai iya babu nasi mun za su raba rigima kan aka yi ta rigima kan maganganun za mu ji nasi dai karara akan wannan mas'ala ta wanda babu ruwa babu abin taimama yanzu shi dai zai maka tarjama shi ya gaya maka ba zai salla a halin da yake ciki kuma ba sake salla me yasa haka sai ce limarawa muslim ana aisha radiyallahu anha annaha ista'arat من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في ذلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وجود فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم بند لي مكرنتا عائشة كبار لباري رضي الله عنها تشي أنها إتأشر استعارا من أسماء قلادة تا أمشي أران sarƙa kuma ta tsakiya abin rataye a wuya ta amshi ara abin rataye a wuya ta mace sarƙar da ƙalwata a sama da bin taɓa bakar ta amshi aran wannan na sarƙa ba halaka sai wannan sarƙa ta bace isa ta yi ma aka makaranta baya to ana cikin tahiya ne an sabka a ɗan huta a tashi ne abin yawa kana فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في تلبية النبي أكي صحابي aje a nemo wannan sarƙa ta aisha radiyallahu anha fa adrakatuhum sala sallah ta san masu nema sun ta nema a can suna cikin neman sarƙar sai lokacin sallah yayi a lokacin nan babu magana taimawa a lokacin mai gare su lokacin hukumcin arola ne to babu ruwa amma ba su bar sallah ba su ce shi sun samu ruwa ko sun dawo ya ce fasallu da zairu wulu suka yi sallar wannan babu alwala ta mun karanta can ba ce asalin abun an ji ana nema a shi sarka tana nan kasan raƙumi kuma sababin da za samu taimaka kuma to wannan dai sabai da suka yi sallah babu alwala falamma atawun nabi sallallahu alaihi wasallam shakka zalika ilai da suka dawo suka ma annabi jaje ya rasulullah mun ta wannan nema lokacin sallah ya same mu babu ruwa muka yi sallah haka nan ba alwala akan wannan ne fanadat ayata ta musa ayata ta yi mata sabko magana ta yi mata sabko kenan ta mai da kutan sa'i fa qala usayd bin hudayr daya cikin sahabbai sai yake cewa jazakillahu khairan fa wallahi ma nazala biki amrun qad illa ja'ala Allahu laki minhu makharaja wa ja'ala lil muslimina minhu barakah usayar ibn khudayr ke cewa aisha baya abin yawa kana yace jazakillahu khairan allah saka miki da alkhairi yace fa wallahi ma nazala biki amrun qad ba wani abu da ta sabaka akan ki ko ma menene illa ja'ala allah laki min makharajan sai allah sa miki muta kai kuma wajal lil muslimin min baraka ya sanya ma musulmi albarka kan wannan mas'ala take kana dalilin bacewa saka aisha muka samu sauƙin taimama in ba ruwa sai mai taimama mai sallafa shi ne abin da yake ni ana to wannan ruwaya shi ya ce fahawular sahaba wani nan da kaga sahabai ne sallu hina adimu ma ji Allah ulan mutahuran sun yi sallah a lokacin da suka rasa abin da aka sanya musu na tsarkinsu biya wancan zamani da matsarkinsu ruwa ne suka yi sallah a lokacin da babu ruwa وشكوا ذلك الى النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا عليهم سكبا سكوا suka annabi jaji ga hali da suka shiga annabi kun bai musu bai inkari bai musu mutum misa kai kina annabi kenan ya tabbata musu na abin da suka yi walam ya amurhum bil i'ada kun bai musu mun ji to yanzu tunda kun samu ruwa ko sake sallah kina ke wannan kai shine kina hujja ce karara kai a yanzu mu zubi gare mu su a can da ɗaya ne ruwa ne ka hanta mama to yanzu kai kana da taimakon ruwa an babu ƙasa to yanzu babu ruwan babu ƙasa me za ka yi kurin kai sallah dan wannan shine muhimmancin kulawa da sallah balle ga marasa lahiya akan samu sallah da yawa wai bai lahiya ko ya cikin buguwa kurin ya kiyale shi bai da tashi ba an gari ba kaza kaza kurin ya tiddar sallulu wai an sako shi daga likita in ka wuce daga can haka tabbata ka wuce daga can babu tabbayi ma ka wuce dama dama hanya wuce ce dan an tafi da likita ban ga likita ka kama hanya eh ka kama hanya ko ku dawo ko ku dawo ko ku wuce dama kai aga mun likita ce mun dama likita haka ce hanya ce ta tahiya to kai bari ka je ya Allah ba sallah na ga kuskure ne kuma iya daga cikin wajibin masu jiya babban abin da za ku lamar lahiya sallah ana tada shi a kwantar da shi a gyara shi sallah bai iya zuwa kama ruwa bai iya kama ruwa inda dama a kama yana ruwan haka ne a rola battayewa inda dama a nan battayewa a rola kurin ya taimama akan samu wani misali irin masu abin gobara bai yiwa a taba shi a taimama ko a rola bai yiwa masu gobara wasan ɗan gobara ba damar taimama ko a rola a mataga da hankalin shi wani isalla a halin da kai abin da ka iya kwallo ka yi kola da kabara ne da ishara ba zai wani ba fatakullah masa ta'atu wannan haka ne za ka yi zai sallah ba ki iya wacce daga kwanciyar da gare daga rubutuki inda ina ne sallah dai ba a barin da sai an yi ta wani shi ne muhimmancin sallah da haɗarin masu ramo sallah mutum da gangan iya haraka wace sai ya ƙare ko biki ne ko na ranyo ne ko shawara ta ake yi ya kare lokacin sallah ya huta wa'azu a kawo su a ramu su shi ne bin hazam ke cewa ta wannan sallah da kai dai ba ta Allah ba ce ta ta Allah mata lokaci ina salatu karanta alamu mai Allah ce ina salatu karanta alamu mai kitabun makota shi sallah ce mai lokaci kuma zan yana cewa ina da salatu awalan wa akhirar sallah tana da tana karshe kenan shi lokacin da Allah ya mata ya huta to kai ka mata naka ka zo kai na biyu haka nan gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biran ya ba dama uzurin ramu sallah mai mantuwa da mai barci babu na ukunsu ka mance ne duk lokacin da ka tsaya na shi lokacin ka bai ci ne baka tashi ba dole ka ka harka kai ka sallah ko kuma kai layi ba amma da gangan kurin kana harkoki ka kare lokaci ya huta mata ana biki ana gada a bariki ana rani ko shawara ko a sami ko waye wani ya kare lokaci ya huta a zo a yi ta to ba Allah ka ta Allah ta huce sai magana kurin Allah mata lokaci Allah mata lokacin ta kai kai sa kake huce huce ka to da haka nan sallah shi ne sai yan uwan mutane su gano abin a hili ne fa inda har dalilin uzuri ko aiki Allah zai ba wani damar lokacin ramuta ya ba mu shahada fi sabilillah amma wani aikin Allah ne yake kuma aiki ma mai hadari aikin yaki kuma irin yaki na da na mazaje ba na mazauta ba na zamani da kilo dubu kalin bakarni kashe mutane hadi na kana kallon ta kuma iya gita gaban ka ma shi iya gitawa ga kimiyya haka ake amma ka ce ko da kuna gudu ko da kabara ne ana gudu ku yi ta ka ta wuta inda dama ta isa ko araba guda biyu in man in in ta in mai ta kullu kun ma kabir ko ko gafara da kai na nan sharanta ko haka kana haka ko kana haka ka kai kai wasu kai sala ga mun kuma sama Allah bace saka kino da kware aka ba mutane da haka da yanzu a shaida sabi karamin wallah kenan ya baka madogara hujja da babe da ya maka duk wanda ya rasa ruwa da abin arwalla zai salla a halin da yake ciki kun bai sake sallah ga ruwa musulmi ya ga maka ta Aisha radhiyallahu anha da aka san masala Aisha na babu ruwa babu lokacin da ba ta mama sahabbai suka yi sallah babu ruwan mana babu arwala kun suka ba annabi jaji ga hal annabi ce musu a ba ku sake shikenan ka dauke tabbatar musu suna na gaske suna ta kadiriya yace alan nawawi rahimahullah lakashin wannan bayani na cewa wanda ya rasa ruwa zai ba ruwa ba abin taimama zai salla a halin da yake ciki ya ce wa huwa akawali dalila duk mai kan wani magana kila akwai magana da yawa akwai masu cewa ba a yi ba a sake akwai masu a yi salla a sake akwai masu ba a yi a bari a samu to duk da ce a maganin gaba daya wannan hujja mai cewa a yi salla da halin da ake ciki kuma ba a sakewa shi ne mafi ƙafin dalili dan ga dalili a gabanka Allah taimake mu sai alhaid haila zama bayani kan haila to zai muka bayani da kanshi mai haila haila a hausa ka ce haila dai din dai an san mai haila jini na mata ne ko ya ce ta'arifu zai ma ta'arifin mai ake ni da haida alhaid ya ce asalul haid fil lugha as-sailani asalin kalma alhaid a luga ta larabci ya zo da kalmar mai asalan gudana ko a ce ya kwarara kwarara abin ya yi gangarawa kun gudawa gangara kwararawa kwararawa shine sailan abin ya ta yi gudawa ya kwarara kwarara kurin eh ko gudana ya abin ya zubowa shine sailan shine a luga asalin kalmar daga na aka samu ta kwarara wani abu na abin ya zubowa haka ta wani wuri walmorali biyu huna amma a nan da ya ce maka alhaid abinda yake nihi da shi a wannan wuri addamul kharij min qublil mar'a wani jini ne da yake zuba daga farjin mace daga al'auran mace hala sihatiha lahiyat law haka Allah yi ba cuta bace na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu Aisha radiyallahu anha aikin haji tana kuka bayan an zo aikin haji ya gano ta anufisti yace kin samu jini ne ba mai ki ga wannan abin Allah rubuta ma da ya hawa ba ni matsala kan shi mai matsala ki je ki da abin da ake ke wanka ko na tsarkaka ki je ki da abin da ake aikin haji amma fa kake tawafi a takace kenan shi ba wata cuta ba cuta bace ba ɗabi'ar mace ce ta hudu da jini a kowane wata haka Allah ya mace kwan ɗaya mace haka Allah ya wanda wasu kun hikimomi ƙarƙashin abu insha Allah ya ce shi ne halin sai hata kenan mace ta hudo da jini daga farjinta a halin tana lahiya min gairin sababin wulada uliftidar ba aihuwa ba ce kun ba an bata mata zaman ce masu ba mace a mata ta ce an bata mace kurin na an haɗu hudar da budurcinta ba wani hudar budurci shi ne ifsadar a je wajen mace budurwa a bata mata budurcinta jini iya zuba kinan ba aiwa ba ce ba kun ba bata budurci ba ne ba aka bata mata budurcinta kurin haka ne zuwa zubo wannan shi ne babu da za mu shiga bayani a kan shi na alhaid jini mai zuba daga gaban mace a halin lahiyarta ba aihuwa ba ba bata ta akai ba waƙatu wani lokaci ne wannan jini ke zuba daga ɗiya mace ya ce yara kafirin min al'ulma anna waƙatahu la yaba da waƙabalu bulugul unsa ta sa'asani ya ce da yawa daga cikin malamai suna ga cewa lokacin shiga ɗiyama ce mace ba ta fara jini kahin shekara tara amma nan shiga ta ce alkamariya ba shamsiya ba kinan kahin shekara tara da biya ta fara jini adatar ba abinda bai khas ko shas ya ce fa'iza ra'atid dam qabala bulughiha hadasin la ya kunu damu haid idan mace ta ga jini kahin shekara tara wannan ba jinin haila ba ne tun masu ganin heta kai tara bal damu illatin wa fasad jini ne na rashin lahiya da bacin wata jijiya na mara kyau kurin jini mara kyau kurin rashin lahiya wa qad yamtaddu ila akhir al-umr yakan doge ga mace ta zubo jini har ƙarshen rayuwarta kenan ba cewa ba shaka'a yake wata haka su tana yi ya ce walam yi a ti dalilin ala anna lahu ghayatun yantahi ilaiha babu wani dalili da ya zo wanda za a ce kurin jini bakin shi iyaka mace tana jini baki lokaci kaza a yanki ba dalili kan haka don haka tun da ba dalili kan yanki shekara kaza take jini famata ra'atul ajuzu almusinnatu dam fa huwa haid duk lokacin da tsohuwa mai shekaru masu yawa ta ga jini a jikinta kuna jinin haila ne ka tare ni na tsohuwa kuna jini ne na haila a hukumcin haila kwara magana kenan sai launuhu kalal kala nau'in waya ake gano wannan jinin kalar shi a ce launi shi a wasu ma launi ba launi muke jafarin kalakin shi ya ce shitarar fi damil haid an ya kuna ala launin minan alwani damil atiya sharaɗi ne a kan jini ya zama jinin haida ya zamanto a kan launi daga cikin launuka wanda za su zo a baya zai jero maka launuka kala ke jinin idan ka kala kaza shine jinin haila shine zai ga maka kalolin nau'ikan da jini ke zama jinin haila sai hara da asawad baki mamaci duhu mai duhu baki a cikin kalakin jinin haila wannan magana da yi ta cewa launin baki iya daga cikin launi kalakin jinin haila da hadisi fatima ta binta abi hubaish annaha kanat tastahad faqala laha annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haida fa innahu aswad yu'raf fa idza kana kadhalik fa amsiki an salah fa idza kana al-akhar فتودئي وسلي فإنما هو عرق رواه أبو داود والنسائي وابن حبان قال رواتهم كلهم ثقات رواه حاكم وقال الأسئلة ست مسلم أبن دا يكي رواية يكو هجة ديتا السيد السابق رحمه الله حديث فاطمة بنت أبي هبيش أنا كانت تستهاد من تستهاد أنها إتا أسألين تازو جايجيني تنا جيني بيسا ما تجمش الله يعني abin da ka magana ta zo ta kawo jajen jini baya tsaya mata sai faƙalar lahan nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haida in jinin haila ya zo fa innahu aswadun yu'raf jini ne baki ana gane shi ana gane shi akan sauran jini wanda ba shi ba fa idza kana kadhalika in kika ga wannan bakin jinin da kuma jini take in kika ga wannan jini fa amsiki an sala yake ha sallah shin ki kame yake bari yin sallah fa idza kana al-akhar idan wata kala ce wanda ba wannan baki ba fatawaddai wa salli kurin ki arwala ki sallah inma huwa irq kurin wata tabul wata jijiya ce nan a wani hali ne annabi mata wannan magana a hali da jini ya zo wadda ba ta da ji zamu je a gamshin zamu bayani mata akwai mai al'ada sananna ta samu shi lahiya ta jini akwai mafita da a fara jinin ta yi bata da al'ada sananna ta jini ya zo bai tsaya mata a kowar da jinin ana gane na harko kala shi kaza daga baya koma kaza a kowar da san ma jinin iri ɗaya daga baya kuma don iya cikin matsaloli na jina nan mata zama da bayanin sha Allah a gaba nan da yake nan a halin da take iya gane annabi ya mata kenan ishara ta yi aiki da kalakin jinin an wancan mai duhu ya zawa ba ta sallah ba ta komi ba ta azumi in ta ga wannan bakin ya tsaya wanda kala ya zo ba baki ba kina a lokacin nan sai ta wanka ta yi sallah ila da zai zo a gaba a wannan halin dukkan sallah ana dole ma duk sallah ya ta yi alwala ta yi sallah duk sallah ta yi alwala ta yi sallah ba ta wanka a dukkan sallah a wannan halin wannan shine kenan cikin kalaluwa wannan shine hujjar shi ta baki iya daga cikin kaloli na jini na haita sai alhumara ja kalakin ja jini dima na mun ya jini ya ce li'anna asalin launin dam daman kalar alhumara shine asalin kalar jini da jini kudin daman asalin launin shi ja ne alhumara shi ke ɗauka shi bai ɗauka dubai ɓata dogon bayani he a sufura ماء السفرة وهي ماء تراه المرأة كالسديد يعلو اسفرارا يعلو اسفرارا آه سفرة ونرواني متكيغني كالسديد ماء السديد مغني مغني جني جني شيبا مغني با شيبا جني با شينا السديد ruwa da ke tare da jiko ciwo to ruwa yawa tare da mata shi ba jini ba jajjawo shi ko ba mugunya ba wani wani jajja shi ne a sufura ya amma ya alu sufura amma jan fasa fasa amsa masa jajjan ya yi shi ne a sama ya yi rinjaya amma ba jawo da gangariya akwai wani abu tare da jan shi ne a sufura sai nau'i na gaba alkudura mai alkudura توهي التوسط بين لون البياض والسواد كلماء الوسخ شيني شكم على القدرة شيني قلت أحوسا أنت أنت أنت أنت لون أنت شي با جابني جيني شي كون با هولي با شينا لون يكون أنت على القدرة لون أنت أنت كتشهوا أنت أنت yace shi ta shine tsaka tsakiya shi ba hori ba shi ba baki ba idan ka muka misali kalma a wasa kamar ruwan dauda kamar ruwan dauda shi wannan mai dalilin da ya kama maka alkudura ko wannan sai yake ce ma lihadisi alƙama ina abi alƙama an ummihi mulat ashtar radiyallahu anha qalat كانت النساء يبعثن إلى عشر بالدرجة فيها الكرسف فيها سفرة من دم الحيض فيها صفرة من فيها صفرة من دم الحيض يسألناها عن الصلاة فتقول فتقول لهن لا تعجلن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء رواه أحمد ومالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري cikin abu abin da hujjar shi kenan alƙama ke ba ruwa ta- na daga baba shi Murja- murjana kamar in tattabarwa ta aisha rajala murjana take ba labarin cewa mata sukan aika wa aisha shin kanatin na sawa ba a san ila aisha daraja mata kenan na sahabbai suna aika ma aisha a daraja dan wani zobe dan zuba za mu ce dan dan abin sa kaya na mata na abin sa turaren su dan abin suke sa na turaren su dan abin suke ya kadan karami wanda hausa ana idan ana yin shi kinde ta kinde kinde iya ta wannan nuni a sama iya da suna a takaice dai wannan kayan sawa su na mata sai su sai mace ta sa sai ta sa kyalle a gabanta sai ta sa abu daga ta sai ta aika ma'aisha kinan wa almin suke tambaya a wannan hali mun kare ga irin kalakin da yake jikina za ta sa abu daga a gabanta mace sa abu daga a gabanta sai ta sa tari sai ta miƙa sai akai ma'aisha ki ta ga irin kalakin da yake jikinta abu daga da ta sa a gabanta ta gani to shine idan aka yi ma'aisha tunda akwai akwai sufara inda mal haida akwai jinja a cikin ta kace ce sa'alin hamsu da sana tambaye ta kin za mu yi sallah a wannan halin ga halin jini zuka jini ya ta ba jini gan gari a wata ba ya zama sufara sa'alin an sallah zan samu tambaya ya sallah fataqul lahun la ta'janna ita ce musu kakwai gaugawa gaggawar sallah hatta ka rana ƙasar bai da sai kun ga mace kun wara wace a nan ma'ana ne sai kun ga wannan abu daga farakas kun sa babu wani abu na duhu duhu ba sufura sai kun ga fari na shi mai kuma suke cewa kwarin ruwa da ke zubowa mata baya fa'ida duk da suna kawo alama tsarki na mace alama biyu ce wanda mace in ta ga ɗaya dole ta yi wanka ta yi sallah in ma ta aljufuf ta sa wani abu a gabanta ta hudu ba komi ba lema ko ɗaya ko ka ta sa da lemar amma farin ruwa ne ba wani abu na ji a jikin shi duk wannan za ta kuma ruwan ma iya zuba wa hari tabbas jikin mata bayan jinin haida wannan su ne kenan alamu kenan kasi gaugawa na mai sauka maka kenan a sufura tana daga cikin launi na jini amma yanzu maka bayan insha Allah to wannan bayanin da yanzu na maganar kawo hujja cewa a sufara tana daga cikin jinin haida ita wa inna ma takunu sufaratu wal qudratu haidan fi ayyamil haid inda kala na sufara ke zama haila ko kala na kudura ke zama haila sai in a cikin kwanakin jini ne wa fi gairiha la tutubaru haidan an ba kwanakin jini bane ba ba dokan kudura ko sufura haila ma'anar magana mace tana cikin tsakatar lahiya da lau ita gani ruwa jajaja baki-baki ba ruwanta da shi kudanta wanke kazamta ce inda tana cikin tsarkinta ta zai zai zai inda ba jini zai zai gan wannan bakin ba ko jan wannan kun ta gani baki-baki dauda ta ga wani safar safar safar wani abu ba ruwanta da shi iya matsayin kun rushin mana kun kasamta ce ta wange ta cigaba sallata in tana cikin tsarki amma idan tana jinin haila da abin da ya biyo bayan jini na sufura kudura iya tare da jinin haila gane magana ko shi ne magana eh sai ce maka wa inna ma takunu sufaratu wal kudratu haidan fi ayyamin haid sufura da kudura suna zamantowa haila in a cikin kwanakin hailar ne da take hailarta wafi ghairiha a wasu kwanaki wanda ba cikin jinin haila ba ta ga kudura la tu'tubaru haidan ba daukan kudura ko sufura haila wai magana yayi ta ya hadisi a ɗaya a ɗaya umma a ɗaya radiyallahu anha qalat kunna la na'uddu sufura wal qudrata ba da tuhuru shay'an tace sahabiya ce ta ce ba ma lissafa sufura ko kudura ba da tsohon shi a nan dai mun yi tsarki muka ga wani ruwa baki-baki jajjaja ba ma ɗaukar shi a komi kenan ba haila bace wannan aka ce kenan matan sahabi annabi yana da rai kenan haka ce sunan matan annabi kenan sahabbai ba sa ɗaukan kudura ko sufura amma ba da tsohon shi ta ce maka amma a cikin ayyamul haid shay'an ne wani abu ne magana kenan wannan ruwa imam abu dawud ya kata haka imam bukhari ya kata amma shi bai ka ba ba da tuhur kun dai ta ce kun lada sun fata ulkutar da sha'an haka ta ce ta wannan suka bayani su a tanin na imam bukhari kun ya kawo kun na lana udu sun fata ulkutar ma'ana sha'an kun ba ba da tuhur kun lafazi da canza amma ruwa abu dawud ta ka tafsirin ma'ana ba da tuhur kin shi ne ma'ana ciko ta nasan hadisin kenan dai wannan shine hujjar shi da ya makaran tafsirin yanzu ya ga maka kalolin jini na haida akwai baki mai duhu akwai ja akwai sufura jajaja akwai kudura baki-baki wannan baki-baki shi ba baki ba anta anta anta anta to duk wannan kaloli da ya jero maka wanda suke asalin launin jini ne na gangariya baki-bakin wannan da jajawar wannan sufura kudura a wani hali ne ba kowane hali ba sai in tare da jinin ko kwanakin haila ne ake ɗaukarsu a jinin haila ne sun sun biyo bayan jini amma tana cikin lafiyar talau ya taka sufara wata ga kudura ba ta ɗauka a komi ne kurin iya zubowa ta wanke ko ta salata ba buƙatar ta wanka na haila ba buƙatar ta bar sallah ko azumi ko ba ta mata azumi shi ma na magana yanzu ya ƙara maka bayanin mai haida kuma ya ake gano jinin haida sai to wannan kuma cikin bayanin labarin aka ce dama yi babban abu dama aka ce haila abin take hanawa duka daga an inda ba haila bace kenan asan haila tana hana sallah tana hana azumi tana hana saduwa da abin take hanawa amma an aka in wannan ne sufara ne kudura ne bai hana komai a take ce za mu zo abin take hana sallah iya cikin karatun gaba insha Allah sai muddatuhu to kwana nawa yake haila kwana nawa take لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ولم يأتي في تقديرهم في تقدير مدته ما تقول بالحجة بقي قيد أتي هيلا دول هي توسط قناة إيدا وني ونسى كو أوادا وني ربا وني باب بقي قيد أتي هيلا سيتا يقوانا كذا شين هيلا ko a ce ya huce kaza karancin shi a samu ya awa kaza ko kwana kaza kun ba ta bakin kwanakin haila 15 da shahara nan fikin malikiya a ce bakin 15 ne wannan manganu na karanci da mahi yawa wala mi a tafi ta qadir muddati ma ta bil hujja babu nasi karar da yazo daga sunna kitab ko sunna wanda yace bakin shi kwana kaza ne babu kowa fa inta shi ce kan yanda rayuwar matan inda yake ko al'adar mata inda yake ko matan da ya sani amma babu nasi da ya kayyade mace jinin haila bai huce kwana kaza to bayan wannan magana da yanzu sai ke cewa summa in kana ta laha aratun mutaqarrira ta'malu alaiha amma mace tana da al'ada tabbatatta ta saba wagari ce ta saba jini dama ta san da jini a sabuwa bace ba kunin jinin ta kurin kwana bakwai ne ko kwana shidda yanzu kuma ta samu rashin lahiya to wannan za ta yi aiki yanzu ta komo ta yi aiki da al'ada da tada nan kuskuren da ake samu akwai mata masu kawo wannan magana malamu ga kwana bakwai nake yanzu ya ta kawo ta yi wanka ta sada ba haka ba ke ne inda ya koma na cuta ne take aiki da tsohon al'adarta maganin farko na iya karawa yana iya ragewa sai an bi shi da ya tabbata jinin cuta ne an san dai baiwa a haila wata guda kenan ba haila bace kenan a wata na gaba ne watan gaba ta loka yanzu kwana nawa take nawa wata take shi zama gaba na gaba insha Allah yanzu ne kenan yace in tana da al'ada tabbatatta ta'amalu alaiha ya ta aiki da al'adar ta ta canza da take cikin lafiyarta wannan magana da yayi ta aiki da al'ada wa take tabbatata da hadisi ummu salama radiyallahu anha ana istaftar istaftar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mar'atin turaq ad-dam faqal litanzur qadara al-layali wal ayyam allati kanat tahidhun وقدرهن من الشهر فتدع صلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي رواه الخمسة إلا الترمذي أم سلمة استفتى رسول الله ما استفتاء أنا طوى أنا بتنبيع في مرأة تراق الدم يا رسول الله ما تتشي كنت أمي تكاو ما تتشي تكي زبد جيني ما نبي سيوا تراق الدم فقال النبي سيتشا متى لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تهدهن تديبا والغدا دراري قانا نو تكي دري نو تكي تكي هايلا أشكنسو sai aiki da wancan kwanaki da take canda tana lahiya ta kenan yanzu na bada bai zo mata rashin lahiya shi ne bai tsayawa muqaddara min shahr haka kwana ne take yi kuma al'adatan nawa ga wata take fara jini nawa ga wata shidda bakwai goma shirin ita diba nawa ga wata adatan ta fara jini kuma jini ya zo kwana da take yanzu na kana an mira ta al'ada ta ta tada aka mira ta to wannan kenan da kwanakin ta da gwalgwadon kwanakin da take a cikin wata kwanan da take kwanan nawa ga wata take fara kun kwanan da take yadda ake da wannan al'ada fatada usala sai ta bar sallah wa'annan kwanaki da take jini a can da kwana goma ne bakwai ne nawa ga wata za ta aiki da wata al'ada mana tabbatatta sun da tattasin ɗan wannan kwanakin nata na al'ada da saba yi in suka ƙare sai ta yi wanka wadda tastasifir tastasifir ita yi na istisfara a nan ita yi ƙunzugu ita yi kush in yara kush da ake sa yaro kai kashi a waje yake sa wani kyalle ke suke sa na mata yanzu ga koton abdullahi suke sawa kenan yanzu wannan jini furin na lahiya ne ya ta yi kunzugu wanda ta yi kushkin ta sa tarihi a jini mai dan jini da zuba wajen wannan abdullahi ko tsumin wannan yanzu kenan shi kenan sun mata salli kuma ta sallata kenan ta yi wanka in ta wanka ta kare kuma jini wanda yake zawa rashin lahiya ne za ta ta sallata hawa da kwanakin su jini na abin da su kuna ka maka magana ta annan sallallahu alaihi wasallam da zamu ji wannan ruwaya can gaba wajen istihada can ne yake da rikicin da wajen warware matsalai yanzu nan dai kun kama ku hujja ne dan zai mai da magana a can gaba insha Allah mun zo magana istihada zai kai mai da magana yanzu ya so kai maka lafazi da yayi maganar aiki da kwanakin da mace ke yi ba kaida in ne tana da wasu kwanaki sai ta bana ce muku akwai mata masu al'ada mutakadar tabbatatta akwai da yanzu ta fara duka daban-daban ne yanzu nan wancan musu masala ce ta isara zai kama kasu yanzu ne mai kama ku hujja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kun ta aiki da kwanakin da take an zama magana a can ma har ma ba nata ma akwai inda ma ake aiki da kwanakin ƴan uwanta kanninta yayinta ko gororinta inda ma ita batar nata kuma jini ya zo jini bai tsayawa dole akwai hali da can gaban insha Allah can gaban insha Allah yanzu dai wannan ruwaya ta tabbata kan haka kan aiki da kwanakin da ake cikin lahiya aka samu shi lahiya sai a koma kansu sai ya ce wa illam takun laha adatun mutaqarrira amma idan mace ba ta da al'ada tabbatatta daman ko yanzu ta fara kudan mata da daman bata yau taranta ya goma ga wata wata ran biyar ga wata taranta ya goma kwana ga wata taranta ya shidda kaga bata da abu ta stable bata abu stability ba ba tabbatacce akan ta to irin wannan tarju ila alqara'in almustafarat min ad-dam sai ta koma na ma'ana yace alqara'in mana qarina sai ta koma alamomi da ake gano jini da muka bayani a baya in iya canzawa daga horoko lokaci kaza iya koma kala kaza sai ta yi aiki da wannan qarina wanne ne na halala ba na haila ba ya ce kenan tashi da qara'in mustafara ta birdam ya ta koma qarina alama za za mana za a gano wani jini ne cikin jina nan nata shi kuma nan wani magana ce da yayi da hadis Fatima binta Abi Hubaysh al-mutaqaddim wanda ya gabata baya ce damin haidar aswad da yurab ko ta aswad da yurab jini ne baki ana gane shi kaga na biya mata ala an yi aiki da magana kalakin jinin shine hadisin matsawa da ya gabata baya wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damun hayd fa innahu aswadun yu'raf shine a cikin hadisi da muka ta baya na fata mata abi hubaysh annabi ya ce mata idza kana damu haid in dai jinin haila ne fa innahu aswad yu'raf jini ne aswad kuma yu'raf jini ne baki kuma ana gano shi kada kana aiki da karina za a gano kalakin na haila ne ko ba na haila bane ba eh ana gane kai na haila da wanda ba na haila ba kenan yace fadalla alhadisu ala anna damal haid mutamayyizun an ghairihi wannan hadisi iya karantar da mu yana shirye da mu akan cewa jinin haila mutamayyizun an ghairi ana bambance shi a wani jini wanda ba na haila ba ke ba yake sauran jina ne ba yace ma'arufun ladan nisa kuma su mata sun san da haka sai muddatu tuhur bana hadadatain muddakin tuhur bana hadadatain mana alhadadatain mana ta yi haila ta ce tsakanin wannan haila da ta gaba kwana nawa za a sa a ci haila ce ce na mudda kwanakin da tsarki mace kwana nawa za ta da tsarki in ta yi wannan haila sharaɗi ne sai ta yi kwana kaza ne na gaba in ya jin haila ne akwai kwanaki da aka ƙayyade ko kuwa don wasu ƙayyade kyau sai yake cewa ittafaqa al-ulama'u ala annahu la hadda li akthar at-tuhur al-mutakhallil bayn haddatayn wa qatalu fi aqallihi faqaddarahu ba'duhum bi 15 yawman wa dhahaba fariqun minhum ila 13 wal haqq أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض الإتراج به yace malamai da farko dai wannan sun yi ittifaki akan ko kwana nawa za a ko da na fita jini ba wannan san iya yawa ko kwana nawa tana wata biyu wata uku kuma ta shekara ta jini ba lalle mace mace sharwa babu sun yi ittifaki babu iyaka na na yawan na yawan zama cikin tsarki abinda suke suka yi sabani fi akalli ya kwana nawa ne a kai kasa da kwana nawa ta zama jin haila cin sabanin su fa qaddara ba wani suka ce 15 yau dole an mace ta ji ne sai an samu akalla ji kwana goma sha biyar a bayan sha biyar ne in jini ya zo za a ce jini ne na haila wani suka ce a'a kwana goma sha uku kusan wannan rikici ina rikici ke zama kawon abu idan aka sake mace ka sake mace an san namiji yana da haƙƙin komi ko a shara aka ce dame da ke shi ne suke cewa mace a wannan lissayin masu misali sha biyar kinan idan ka sake mace ka sake ta tana iya ƙare jini a kwana talatin da ɗaya ko da biyu da uku ramci me yin suke cewa a wannan magana yanzu ka sake mace cikin tsarki kana sake da ya kuwa har jini jinin haila iya jinin kwana ɗaya ne ta jini da ku sati na biyu ya zo jini ya dawo kwana nawa nan kwana ɗaya ta dama musamman takwarar jini zo kwana sati biyu ko kwana sha biyar zuwa gada wannan kasa ka kwana duka ishirin ba ko ta jini biyu ko an ta ƙar sati biyu wata guda ne da ɗan kwanaki uku haka to na abin da kasa ka rigima ya zawa sai ka zo ka sake mace sai ka zo bayan wata ɗaya da kai kana da wata uku ko can akai ka sake wata uku yana da wata uku ko shi iya da wata uku iya da haƙƙin ya mutu ke ta mace ya mai ta yanzu ya bayan kwana a cikin buƙa mun yawa ne ya bayan kwana arba'in da ya zo yanzu ya zama ya rabi jama'a ta ƙari idaya shi ka nemi wata mutu daban kwanan ba ta kaci a kwana wani sai ta ƙari to a wani halin shi ne mace cin na ƙari bai mutum da ƙarya take idan kin Allah kuma in ta ce na ƙara jini baka ta ƙaya ke ko da ƙari ta ƙaya take kun ba magana a bata laya kunan da ka shiga layi na zawari kunan da ka shiga layi kunan inda rabanka a samu malamanka wani wani ka saka eh na mai wani abin wani lissafi ka zawa na wajen ƙaranci da wani abu sai to wannan bayanin da yi na cewa kenan wajen yawan tsarki ba iyaka ba saɓani amma a ce ƙasa da kaza ne jinin haila ake haila shi ne wasu su ce kwana goma sha biyu wasu su ce kwana goma sha uku amma ya ce wal haƙo magana ta gaskiya annahu lam ya'ti fi taqdir aqalli dalilu yanhadu al-ihtijaj bihi babu wani dalili da ya zo wanda zai ce sai yayi kwana biyu uku shine haila ko wata kaza akan wannan kenan yau ka sake ta ce na ji na ƙara kwana ɗaya na baka ce a ba dalili mun ɗauka akan masu cewa kwana biyu ne ko su ce wannan abin iya zawa ta ƙare jini ƙasa da kwana akwai ta ƙare jini ƙasa wata wata ɗaya da kwana biyu kwana ɗaya zamu ci ko a wani wuri a wani hali ya race da halin da ya yawa kana za mu ji bayanin insha Allah kenan yanzu dai ya gaya maka dai mudda ta tsakanin tsarki biyu wani ba matsala inda ake samun saɓani ƙarancin haila da za a yi ta tsakanin tsarkin shi ne kuma muke saɓani wurin yanzu sai an nifas jinin aihuwa ya ce ta aihufu me ake ni da damun nifas ma'an nifas ya ce hudamun kharij min qubla al-mar'ati bisabi walada wa in kana al-mawludu saqatan koda saqatan ma'ana koda bari ne shine jini da yake hota daga gaban mace sababin aihuwa koda yaron bari ne shine an-nifas duk da kalmar ta larabci ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam asana kiran nifas ko da jini mutan annabi da sama Aisha tana tana kuka sai anufisti Aisha anufisti kaga ai halatta take ba bai amma cewa anufisti kenan suna daukan sunna tabbata kalmar kalmar jini da annifas to amma aka ibara haka ya shahara kun salai malama ce annifas ana nihi jinin aihuwa to shi wannan jini sabon aihuwa sai ta kenan misali mace korin irin mata masu naƙuda daga ta fara naƙuda wata in ta fara zubo da jini tana da naƙuda to daga nan ba magana sallah amma ba ta fara da wutar ba a kusan zo da wani ruwa su hudu mata daga jikinsu kayan aihuwa to wannan ruwa shi kuma bayan sallah wanda yake zubowa mata a lokacin aihuwa bai hana sallah kuma bai bata arwalarsu eh dan ba wutsari bane ba ba jini bane ba za ta yi arwallah ta yi sallah ko da wani jini ya zubowa ko da ruwan ko da wannan ruwan ya zubowa ba jini ba in jini ne shi ne za ta kame ga sallah kuma in jini ya har zauwa kayanta aihu to ba magana sallah jini ne na dalilin aihuwa amma wannan ruwan da ke zubo musu bai hana sallah bai ma bata arwallah za ta alaƙa ta sallah ko da iya zubowa za ta sallah ta kuma ya ce muddatuhu to wannan jini da yake zubowa mata na dalilin narta dalilin aihuwa kwana nawa ke sai ce la hadda li aqallin nifas fa yatahaqqaq bi lahza shi ma babu iya abin da a ci dole sai yayi kwana kaza ko da ilta wa ido duk zubo jinin isfasi ne ita faiza waladat wanqata adamuha aqbal wulada aw walad bila dam iyayewa yace idan mace ta aihu ce jinin ta yanke tana aihuwa jini yanke tana ta Hausa ta aihuwa Musa haka Hausa take ta eh ta aihuwa Musa kenan aihuwa da babu jini ana sa mace ta aihu babu jini ko da jikinta ba ta zo jini ba ko kuwa yace ya kare tana aihuwa jinin ya zubo ya kare gaba daya ko kuwa ulati bila damin ko ta aihu da babu jinin ta aihu musa kenan wan qada nifasuha daga nan nifasi ya kare lazima ma yulzimu tahirat duk abin da ya hau mace lahiyya ba mai jini ba ya hauta min salati was sawm wa ghayruhuma za ta sallah za ta azumi da wani wannan shi cikin mata yanwa ta ayu a nan likita matanita ta ayu to ta yi karatu don a likita babu jini ya saka ta tana sallah sallah ta suke la ila sabon addini wanda mata ta suke sallah suke ku ji wa ayi bayan ko take sallah ta kuma ta karatu ta san menene suke aibanta ta suna kama wasu sabon addini ne wai ana sallah likita ta ayo tana jego tana sallah suke ga cewa kuma ta kasa ba a rubutu kuma ta yi karatu ta san da cewa in dai jini ya tsaya ko alifita ne ko ba aiwa ne kun wanka za a yi sallah wanda shi ne gaskiyar magana na gana mun kamata muka tunda mutsaya ne kamata insha Allah Allah kai mu da san gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ha wannan yamin zuwa gaba kayo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمين.